والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم شاء بيبو شاء بيبو وتنجمال الآخر shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in bayan kira annabi alaihi salatu wa salam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha bakwai ga watan biyu shekara ta dubu biyu da sha tara miladiya don ba manta wata tun da ya gabata mun tsaya darasi na biyu a cikin wannan sura mai albarka sura ta ashirin a sura ta za kuma mu tashi darasi na uku aya ta arba'in da أخلي إلى وإلى فرعون إنه سبا من أرغب أبيه من أبوكي سلسي هي منع جابوان في وزن بي أوابيه تفسر أوابيه وامكي تعيش إلى أولى لهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذهبا مرا فقولا له قولا لبينا لعله يتذكر أو يخشى الله أمره من ذلك إلا أبا إلى فرعون النبي موسى دا وادو النبي هارون domin a baya Allah ya ce izhab anta wa aquka bi ayati wa la tabi'a dhikri yanzu kuma kawai sai aka bada zamirin ila aba ila fir'auna ku tafi zuwa ga Fir'auna innahu daga sannan ya wuce gona da shi Allah yake fa kula da mu kaulan layyina idan ku tashi zuwa gurin ku gaya ba magana mai sauki kuma haka Allah ba dokokin sarki wato ya umarci Annabi alaihi salatu wassalam shi kanka cewa walau kun tafawwa dalil al-qalbi lam fadu min hawli fa bima rahmatin min Allah linka law ko wato gabi ma rahmatin min Allah min jalal ai fa bi rahmatin min Allah min jalal saboda wato rahama daga ubangiji ne kake da tausasawa duk wanda ya zo da ba ta bani da rato da rato annabi yana tsauta masa wajen magana da mu'amala to sai Allah yake idza ba ila fir'auna innahu daga wa qula lahu qawlan layyin ku ga ya masa magana mai dadi qawlan layyin idza kulli mala aswatul ankabut ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن hatta tattaunawa da za ka yi da wanda ba musulmi ba to ana so ka yi da da kyakkyawan salo da usulubi mai kyau wanda za ka ko da kirista ne ka zo ka rika zagin naka Allah to ba zai fahimce ka ba ko ka zagi abin da ya yi imani da shi ba zai fahimce ka ba shi ga duk wanda za ka tattauna da shi to ka fara fahimtar me yake da shi to dole gurin za ka biyo maka in ko ba haka ba to ba za ku taɓa fahimtar juna ba shi za wata rana wani yaro muawiya yana khalifa sai ga ya bar magana sai mace ina da wakanka ina da ya ce da gori da yaro ne ya ga ina da wakan haka sai yana ciki da shi da wakan ya samu kofa sai ji wa ya lokacin da lokacin da annabi zai yaki ubanka lokacin jikin wa gwamnan ta tsari ake gaya maka kaga lokacin kafin ma ya fice musulmin da abu su biya na yan yakin badar to wai ko ba yake ne ba kawai ji zaki ne kenan eh sai ke da jiwa wa Allah naga duk saurin kai na aiwan kai Fir'auna ba amma Allah ya ce wa ya ji jiwa annabi Musa da Haruna ta yi kula da qaulan layyin la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha sai ji wanda malamai idan ka karanta tarihi Muawiya radala wato inda yake jiga da mutum ne mai hakuri kana da hakuri da shi saboda haka wannan shi ya wuce ya kamata mu lura duk lokacin da za ka yi mu'amala da mutum ka sami in ma baka san wato yadda za ka samu asalin ba ko adabu shi ba da malamai suke rubutu da littattafai da yawa to ya kamata ka je ka koya da daban tattaunawa sun yi littafi da littattafai da yawa da yawa aka yi wato wani biyu wani guda daya kawai da daban tattaunawa ya aka tattauna da abokin ka wanda ya fahimce ka akan wata matsala ba to akwai wannan da daban da yawa ne saboda haka duk wanda za ka ga ballantana musulmi dan uwanka wannan ka samu bambancin fahimta shugaba da ya kawo da gidan da zai gamsu da shi kuma ka sa a ranka cewa ba wai za ka yi bane dan ka yi in kana so Allah ya taimake ka duk wanda zai tattaunawa ya yi zuwa sai yake nasara dan ya zanto ya shahara to Allah ya taimake shi ba zai kare shi da dabara amma idan za ka so duk karancin ilimin ka kana yi ne dan wani fahimta a iya fahimtar ka ka fahimci abin da bai fahimta ba to Allah zai ji galabar ka sai a tsarwa wato ya yi da kai karfafe ka to gina Allah ya ce ba kula da hu kaulan layyina lalle ku ga ya masa magana da daɗi malamai ibnu imamu qurtubi yace lokacin da suka ji har sai da suka ga wa alkunya ya abul hasan aw ya abul abbas alkunya firawun ne ba ma kirawo shi da firawun kawai ya ce ba zai ce ya abul abbas sai da aka kira shi da wannan sunan domin ya ji cewa akwai girmamawa tsakanin su wanda zai ce ana rabu kuma ala wanda wanda zai ba da yi yanzu ko wanda zai saba bai ga duk kalmar da zai faɗa ba sai da tsawa amma da yake yi wanda ke abul hasan abul abbas don ma ji yana da ka abbas ko sun ce kawai da gunya ne shi wato jarawuna to ba kula da mu kaunan nan gidan ku gaya masa magana mai sauki da daɗi la'annahu yatadakkaru wata kila ya ɗau wa'azi wata kila ya ɗauki wa'azi shi ne ba da wannan bidiyo wanda ke cewa ai ya dauka abin da ya hana shi mugun ba malam da ya hana shi cikin ta amma da suka zo suke bayani ya gamsu cewa lallai abin da suka faɗa gaskiya ne dan wasu ce dalilin haka ne sa da shi wajen matar Asiya yana bayanin da ta musulunta saboda bayanin da wato ya yi mata da ya tashi da ya fito gurin hamana mugun ba fadi da ya shawara da shi da hawa ya za a yi masu da sauraro wa inan masu neman mukami mukami wani ke nema kawai neman jura su to an ce shi ya tun kuɗa ya na shi yana ji wa su karɓar gaskiya to shi ne Allah mara kacin gaskiya ne da Allah mu ya tagaskau wani shi ne ya ɗau wa'azi au ya ya ko ya samu kafawa ya na yi na.
قال ربنا إننا نخاف أن يفرض علينا قال ما تخافا إنني معكما أسمع وأرى Allah ba ku jin sarki yace kala sai da su biyu sarki an da ku ba kenan su biyu suka ce inna la na ta ku ya ubangiji mu kan muna jin tsoron an ya furta alaina kada ya mana wauta aw an ya da ko wuce gona da yi akan mu ya sa ‘yan barar darsu da jimu ko kuma ya sa a kashe kala la ta kafa Allah ya ce kada ku ji tsoro inna ni ba ku ba lallai ina tare da ku ma iya amma ko kasa na'am malai suna kawo malaman tauhidi ma iya Allah yana tare da su amma ko kasa yana tare da su da zatin da ko yana tare da su da ilimin sa yana tare da su da ilimin da don ba wanda zai zai ce ba in ka ba da wanda koba to ka ba ma cewa su ba Allah ne koba domin mutum zai aje shi shi Allah ne ko to saboda haka yana tare da su da ilimin sa wa ana ma'akum ko saboda haka ina tare da su ma yakunu min najwa thalathati illa huwa rabi'uhu wa la khawfati illa huwa to wannan ma'iyya ana nufi wato wa yana tare da su da ilimin sa da jin da ganin sa duk abin da suke Allah yana kula da shi to shi ne inda ni ba aku ba ga shi karin bayani ne a asma'u ina jin abin da zai faru tsakanin ku da su wa a kuma na ne ya Allah yake ba ki yawo فيا ربنا إنا رسولنا ربك فأمسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى Allah ba wajen sarki yace ba ki yawo ku je mata fa kula in kuka je ku je inna rasula rabbika lalle mu dan aikin ubangijin kai wanda ba kai da shi wannan shi ya yi kuri ba a cikin ma'ana bani isra'ila ka tura bani isra'ila tare da mu wala tu'azibuhum ka daina azabtar da su saboda cikin annabi Musa da yaro ake azabtar da bani Isra'ila har ya girma ana azabtar da kadi ina ka bi ayatin yawa hakika mun zo ma da ayoyi mu'jizat shi ne aya yawa dinka daga ubangijin ka aiki dilalatin wa mu'jiza ya rabbi mun zo ma da dalilai da kuma mu'jiza daga ubangijin ka wassalamu ala man tabi'a aminci ya tabbata ga wanda ya yi shari'a kaga ba sai assalamu alaikum ba shine ma da yake cewa wa salamu alayka in ittaba'ta huda abin da ya tabbata a gare ka in hakka bige ya in ba ka goba kada ya tabbata ka saboda haka wani hada da ma ka tabar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila ihrasin azim ru wannan ne dan yi lokacin da annabi alaihi salatu wasallam ya tura wa ihrasin sarkin rumawa ya tura mata wasiƙa shi ne farko abin da aka rubuta shi ne bismillahir rahmanir rahim a wasiƙa من محمد رسول الله إلى جرس عبيد الروم فيه سلام على من اتبع الهدى فيه وذو هدنا يسعي وفيك فيه أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام فأسلم تسليم أسلم تسليم يؤتيك الله أجرك مرتين أقول له فيك كم غير سوى بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله لعله محمد من ذا الله إلى جرس zuwa ga irakin azim rubutattu rumawa salamun ala man ittaba huda abin da ya tabbata ga wanda yake shirya ki mutu ake musulun da bai musulun ba in ka musulun da bai salamun alaihi amma ba da yake bayyana da auka bi ayatul islam ina kiran ka zuwa ga wato tsarin tsokolo ruwa tsarin musulunci ba cikin gaskiya ka musulun da ka kuɓuta azlim taslim ka musulun daga kubuta yuzika Allahu ajraka wa rajai idan kai haka Allah zai baka lada ni bi haka annabi ya faɗa hadisin bukhari adadin bukhari kiristan da yau musulun da lada ni bi yake ladan kiristan bi da yau annabi ta da kuma ladan bi ba musulun lada ni yake ba to sai ce wa kadalika sabba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya muhammadu rasulullahi ila mutayyi matil kaza annabi ya kuma rubutawa wani lokaci domin waɗanda annabi ya aika zuwa ga ya aika zuwa ga wasu garuruwa da wasu ka wasu ka fasu wanda wata kila za mu jike mu sai ce wato salamun alamar jama'a da guda fa inna amma ba'du fa inna laka wato yuridu man yashawu min ibadihi wa la'aqibatu lil muttaqin wannan kuma wasiƙa da aka aika mu da wata kaza saboda shi yayi da'awar annabta cewa shi annabi ne waɗanda annaba ne za su fara da ma'aika su takwas na farko shi ne amru bin umayya da zamri amru ibn umayya abdamu annabi ya aika shi zuwa ga najashi sarkin habasha shi ya musulunta sannan na biyu shi ne ibn ibn khalifatul kalbi wanda mala'ika jibril yake zuwa a sifar an ce ya zo kamar sau hudu da sifar ibn kalbi saurayi ne kyakkyawa to sai malaika jibril yana zuwa a tuba sai ya kalbi don wasu sun dai da dauka ya da yake wurin kalibar da kalbi dan ko malaika jibril to annabi ya aika shi zuwa ga jiratin azimu rum shine wanda muka ji a dan nan idan ya da kalbi ya zuwa mu wala ya da kalbi ko ya mun ta ba sannan na uku shine abdullahi bin hudafatu sahani shi kuma annabi alaihi salatu wasallam ya aika shi zuwa ga kisra sarkin farisa domin ta yi ne gaba sai jehun bazo mun bana a baya sai jiwo bazo ko wato abdullahi dan adamawa shi ake kawo wani wannan ya yi kaji zuwa ga sarki kisra wannan ya sunan jiwa da musulun da ba sannan sai na hudu hafi ibn abi wanda shi kuma annabi ne da Allah ya yi kaji zuwa ga mukai mukauku sarkin masa sarkin masa an ce wato mutum ne mai alkhairi amma kuma ya kusa musulunta ya musulunta wani wani ya ba a nan bari ya ce tafiya wanda wato aka sami Ibrahim al-Mu'azzam a wajen bangaren sannan na biyar shine Amr bin al-As yana cikin kitabul wahyi wanda a cikin rubuta wahyi zamanin Annabi alaihi salatu wasallam wanda muka ji tsakanin sa da dan shekara goma ne kawai ya ji ba Abdullahi bin Amr bin al-As da shekara goma kuma muka manta ba a baya lokacin a suratul maryam a bayanin ladhi kafara bi ayatina mun faɗi cewa ayan waye ayan wato asibin waye da shi da hijab asibin waye wannan ya zo ne ta tabargara kuma Allah ya taimake shi da dan uwansa da musulunta to sannan na kida wannan hoji na jira shi annabi ya aika amru bin al zuwa ga sarakuna kuma amma su ji sun musulun da sarakuna ne aka aika zuwa gare ni to saboda haka har suka kai ya zama su ne da kula da zakka a nan lokacin shi yake kula da zakka sannan shi yake hukunci ya zama alƙali a wannan lokacin bai guje ba a wannan gurin har annaba ne da zai kula da ya bar duniya bai guje ba a kan umarnin da annabi ya aika sai ya zauna amru bin al sannan na gida shine al'alahu bin al-hadrami annabi ya wato ya aika shi zuwa ga Musa ibn Sawi sarkin Bahrain shi kuma ya buƙaci da shi ba sannan na bakwai da na takwas shi ne Abu Musa al-Ashari da Mu'adh bin Jabal wannan kuma hadisi ne yawa mun biya shi ne wanda aka aika zuwa Yaman ko an aika su wato Yaman dan shi shi kira shi kirawo gaba da yan garin su kuma ba ma wai sarki ba wanda annaba ne da zo sai mutu wasiya cewa in kun je za ku karbu zakka kada ku gaza kada a yi bukhari saboda haka ba'ad bin jabal da wato abu kalaka bi abdullahi bin kai wayannan su ne waɗanda annabi ya aika yan aiki wato na annaba alaihi salatu wasalam guda takwas to shi da Allah bada wakil sai yake ga mana nan wassalamu ala man tabi'a huda aminci ya tabbata ga wanda ya bi shiriya wata kila wani ya ce to hadisan da suke magana akan yi wa sallah ba kaji malam da tawazu a kitabun da fatahul rabbul bariya da yawa ubiya kalli wajen nabi uku ne a cikin wanda gaba da yake yake cewa ya tattaro hadisan gaba ɗaya da suke magana akan yi wa musulmi sallah ba abu wanda ba musulmi ba sallah ba ko kuma wato a biye ma sallama sai ce gaskiya mafi yawanci a jiran da suke hana a yi wa kafiri sallama yace a yi zai ne da yawa amma duk mafi yawanci ba da ƙarfi yace amma abin da ake so shi ne in zan samu ne wato shi ya bare ba shi ya bare ma wanda yake kafiri amma idan kai ba ba ne sun kai ba dan kai masa domin addu'a kai kai ma salamu ala wajen da wani guda ne assalamu alaikum kana fatan cewa Allah ba ku jin zarki za a wuce ne me ya wuce a gurin kafiri ne din da wannan dukkan wadan da muke gidan marigayi da ma da ma Aisha ne Allah ya mata rahama wato an yi da sosai akan wannan matsala cewa za a yi kafiri zallama ko ba za a yi ba a ce ta bugawa saboda haka malam ya ce a cikin sabon da fasa wa rasul bariya la ta fara nan sarki musulmi ya lantin da littafi ne mai kyau shekara da girin ko ja ta yana kari a kan littafin sai kwanan nan sarkin musulmi a yasa aka yi littafin ya yi kwarai da gaske musamman wanda zai karanta ibiya in ya same shi ba za ka ja wahala abubuwa ba domin duk abubuwan da ya kawo masu rauni shi ya rika faɗar dalili cewa inda dalili zai ya ba an babu kuma ya faɗa mafi yawanci ba littafin ana amma kwakwato lokacin da aka yi lantin ɗinsa a ran samu littafin to shi ne Allah madaukakin sarki yake wassalamu ala man ittaba al-huda abun ke tabbata ga wanda ya yi riya sai Allah ya ce fa tuqa rabbul bariya eh inna qad uhiya ilaina Allah madaukakin sarki yake lallai wato qad uhiya ilaina suka ce da shi lallai mu da kake gani Allah madaukakin sarki yayi mana wahayi annal azaba akan cewa ita fa azaba tana tabbata ne alaman kazzaba ga wanda ya karyata Allah madaukakin sarki ya karyata ɗan aikin Allah madaukakin sarki wanda wannan da mai ba da baya shi za a yi ku ga da suka zo a can wata aya da wani cikin zuwa da ya ce Allah ya yi amma man kaza wa tara al-hayata dunya wa inna al-jahima hiya al-ma'wa ko kuma ba an garku kum naran tanawwa la yaslaha illa al-ashqa alladhi kazzaba wa tawalla to shine ko kuma fala saddaka wala kala walakin kazzaba wa tawalla to Allah bar ku cikin sarki ya faɗa wannan cewa alaman kazzaba wa tawalla tana tabbata ne ga wanda ya karya ta ayoyi wanda wanda kuma ya bada waya da hujjojin da ake biya ba sai Allah yake qala kama rabbuna ya musa qala rabbuna alladhi أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال ربنا الذي قال ربنا sai yake ba man rabbuku ma ya Musa Fir'auna yake to waye ubangijin ku kai Musa waye ubangijin naku za a yi gidan daga ke waye Allah ma naku da kuɗi su cewa ya yi su ya yi kaza ya yi wai waye kala sai annabi Musa yake rabbuna alladhi ala kulli shay ubangijin mu shine wanda ya wada komai komai tare da yake wani har abin da kake kake da gaba da ya baya shi za ya bar gaban biya khalqahu kowane abu da kake yi da gani Allah shi ya wada halittar sa shi ne khalqahu thumma hadasa ne shi yadda shi zuwa ga hanyar da ya kamata yi shi ne sai da jabu da bai ne da ya ada kullu bi khalqin ba ya tadahu bil khalqi ko da halitta ya bata abin da zai gyara da nan ko abin da ya dace da na halittar sa shi ne sai da bin dubai ne wala ya da Allah ne zani min khalqin da rabba Allah bai sanya wa ɗan adam wato halitta da dabba ba wala ni dabbatin khalqin kalbi kuma bai sanya wa dabba halitta kare ba kaga kawai abu ya ji amma kan da irin na kare Allah bai haka ba wala ni kalbi khalqin kafi ko kuma ita shi karan da za mata halitta wato akuya wa da kullu shay'in ma yanbaghi lahu min an-nisa kowane abu aka baki abu da ya dace shi na daga aure haka wasu malaman tafsiri suka faɗa cewa ana kulla jini khalqahu thumma hada ai kadda ai kadda kadara Allah ya kaddara duk wanda ka gani ita duk wanda ya mutanta halitta Allah to da Allah ya domin ran da Allah ya hada lokacin da Allah ya hada ka bai shawara da kowa ba shi ne kaddara wanda kabira ya kaddara ta yadda sauran ka baki haka Allah ya yi dogon bari ne sai haka Allah ya yi dogon idan wani ya zo ya dariya to da Allah ya yi domin kai ma da za a yi ka bai shawara da iyaye ka ko kai ba iya ta da bayan ka aka ruwa kai ki kan danta ita ya yi annabi ya ba mu fatawar cewa duk wanda ya ga wani mutane wanda Allah ya jarraba shi addu'a ne Allah alhamdulillah alladhi afani min mabtala sabihi wa fadalani ala kathiri mimman khalaqa taqdira idan aka yi daga daga yawa ga gobe ko gurin marasa lafiya gidan mutum maliki ko wani guri to alhamdulillah da ya afani mu mabtala ku idan ba kauce ba kai ba wani sai da yake da daga mai ga wannan larura shekarun da ya fara larura ta ya fara zai bi shekara ta ishirin da biyar yanzu sai da shekara arba'in ya fara to shi ta ko iyali da ke da shi masu wannan ɗabi'a to ba sai da ta ba ka ta jaza ba Allah dan za ku mata suna da wannan dariya kawai ta dole hanya ta mata dariya ku kai mata wani idan idan ba za ta yi kun wannan dariya ta ki renawa ma ko ta sai ya kamata ka bata Allah ta je gida da wuya halittar Allah ke wa dariya in ta ki jin wani ta koma gidan kawai ta zauna domin za ta ja zama sai Allah ya jarrabe ka akwai zai Allah da ake gaya wani wani da ta yi wa dariya dalilin akin wato abubuwan da ke rage dariya na taɓa ganin yara wallahi ta dai rayuwa amma tana zaune da jira ƴaƴanta da ta fito sai Allah ya gaba ɗanta na bari da wani irin ciwo wallahi jijin shekara kusan talatin ita ba ta komai kakar da kawo wallahi ta take ji gida ne duk yan uwan sun yadda cewa wulaƙanci da ta rike wani shi Allah ya gaba yake ni na taɓa ganin bawa Allah da ido na rajin saboda haka da halittar Allah kada ka gode da Allah domin Allah ya yi da abin da zai ga kowa لقد خلقنا الإنسان في ماذا؟ في أحسن تقويم. ما في شيء هو في كده التقويم. الله يجي من هذا الإنسان وأنه اسم الذي جنس الآدم بواقع في أحسن تقويم. ما في شيء يجيب الذي واتو أمركنا الذي على كل شيء خلقه ثم هدى sannan kuma Allah madaukakin sarki hada ya jiryar da mutum abin da ya kamata shi ne wannan bi kaddara fahada wannan bi akhraj al wara sai Allah ya ce qala kama ba'ul qurun ula qala ilmuha inda rabbi kitab la yadhillu rabbi To Fir'auna sai ya ce fa ma ba mu quruni dula. Me labarin? Menene labarin a wato karorin baya? yanzu ya ya dauki so yake dauki annabi Musa da kai wata magana da ke ta rububiyya yanzu ya bara to ya yi da duk abubuwan da ya kawo wai bayanin nan da kake kai cewa sai na musulunta in ban musulunta ba bai za a yi to wanda ma wace musulunci ba a baya ba su yarda da Allah ba a baya su me aka yi musu shi ne yake tambaya nan Musa me aka yi musu ba za ba da tsoro ne dole me halayen kallonin baya halayen su me labaru domin abbari yana nufin hal ko ahwal ko kuma alkhabar menene labarin wato kallonin baya da nan Musa ya ce ai mu'ayyin da rabbi fi kitab ai dai ni lokacin da wanzuwa ilimin su yana sanin su yana gurin Allah yana gurin ubangiji da shi kitabu ne na da alawul masu la yaqulu rabbi ubangiji na baya rakana wala yansa kuma baya mantuwa saboda haka wannan abin da aka yi amma ya ce su kabi shine la yaqulu rabbi wala yansa babu kuma wani abu da yake guje masa la yaqulu kadirun wala kabir ba wani abu da yake guje wa Allah ba cikin zaki karamin ne ko babba sannan wala yin ta kai albaya mun ta komai sai Allah yake ne الذي جعل لكم الأرض مهدا وترك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى Allah madaukakin sarki yake Allah shi ja'ala lakum al-arda annabi Musa ya dora da cewa shi ne wannan da ya sanya muku kasa mahadan a matsayin shimfiɗa a wata kira'ar bihadan wato shimfiɗa wata laka lakum fiha subulan sannan ya fitar muku da hanyoyi a cikin kasa shi ne wata laka lakum fiha subulan game da Allah yake wata Allah fiha bijadan subulan la'allahu yahdalun suratul anbiya sai Allah madaukakin sarki yace wa anzala minas sama'i ma'a kana Allah shi ya fitar da ruwa ya daukar da ruwa daga sama fa akhrajna bihi dalilin ruwa muka fitar da azwajan nau'o'i min nabatin na daga wato tsirrai shakka daban-daban daga wannan an cewa neman giras ne wata tsara ba ba san shi ba ba ka san shi ba za a zo musu mazauna karkara wani abun ba suka dace ga ba cewa ana ciwo kaza sai ka nemo kaza musamman dan burbi wallahi da dango tsirrai kala kala wanda yake karanta shi ma biology ko abin shi ma za a ga abubuwan da zai sani da yawa musamman a yaran su ba ma a hausa ba ga shi dabara ne za ka gina gida ƙauyuka idan sun ɗauko wutar da sunan a rubuta da kan nan sai kuma su yi su nemi yadda yi don wani za a ga ya karanta biology ko ko abin amma iya sunan zai san da turanci da san shi da hausa ba kawai zai ce ka nemo tsiro kaza an kace wani ne ya a tsarkano da zai kaza kaza bai san shi ba shi kuma ba kawai ya san shi amma bai san turanci ba na kawai ya san kamar yawa tun da ya san shi ne ya ɗauko shi amfani ne to shi ne Allah madaukakin zai iya ce wa an zala da samari ma fa akhrajna bihi azwajan min nabatin shatta Allah yake kulu wa rawa na ku ci wal aw an haba ku sannan ku ci wanda da gobe da wannan yawoyi da wannan inna fi zalika cikin wayannan abubuwan la ayatin akwai ayoyi li ulil duha amma ba ga kowa ba sai ga wanda an sani shi ne ulil duha wani bawa Allah yana kiwon zomo abokina ne a kiwon abubuwan zuba kudin zuba da yake gaya mun irin yadda ya riga a kan kudin zuba yake gaya wa wani abubuwa wata zuwa ya ɗauko min lakin da sai na ji an dawo ba da wata nake da yake mu kaga wannan zuwa wannan ganyen ikalin da take da yake yi saboda haka shi da haka ji ta fi da ni zai yake yi da kake kuma farashi kan sai ka komo wajen ya nuna wa yake ta wannan ita kuma sarauniyar zuba ita take yin kaji yake ka zo na abun mamaki yake sarauni yanzu ba idan ta tashi yanzu za ta yi kwaiwaye sai ta yi kwai dubu ɗaya da biyar sannan idan ta yi ta zo sai ta na sannan abincin da ake bata da gani amma mazajen da suke wuce sun maza suna wuce sun fi ɗari ita ɗaya ne za ta zuba wannan kwaiwaye sannan idan suka tashi in Allah ya ji duk gaba ɗaya ko bayan da za a yanke shi yake to da an yanke shi gaba ɗaya a cikin ƴaƴan nan ko bai ba a samu guda ɗaya kuma sarauniya ya zama ba wanda suke sarauniya ya ji duk wannan mazajen sun yanka sai a ɗauki su sai a canza masa gida ba sauran ba da cikin gaba gari idan aka kai ta wannan gurin aka ajiye ta to abincin da za a rika ko wanda kuɗi yana cewa irin da kowa ba ne shi sa zuma ta take da ba wato ruwan zuma ta sannan da an zo wannan ta zo budurwa ana mata wannan hidimar sai a ɗauki wannan uwar da ta haife ta sai a je kawai sai a je a ce wa yadda ita kun kula wata buga buki a sai ta mutu an gama da ke yanzu wannan ake yayi shi ne wato wannan abubuwan da ya gaya mu wani kwarai da gaske ya ƙara musu imani kwarai da gaske domin abubuwa ne irin abubuwan da ka ɗauko wato in kai da sa a kai zai ƙara ma imani shi za ke zo da ɗan sani da zama da imani da su domin abubuwan da take hararowa ba wai dabara ba ce kawai a jahilin ku da rasul lahi ko mai ka gano a ta kemikal ka gano kemikal kaza in an haɗa shi da kaza zai yi kaza to kamata ya wanda ya ƙara ma imani domin ubangiji da ya halittu wannan abu ya kyale shi kuma in ba wurin da ya wani cutar da kai wani in kare da daga wannan abu ai ya kamata a jinjina ba to shi da Allah madaukakin sarki yake gaya ba inna fi zalika cikin waɗannan abubuwan da ayatin da wani zuwa lallai ayoyi ne gaba a wuta a sunna shi ne ayoyi ke ce mun kaga idan mace tana da karancin karancin wato kwan haihuwa in dai za a ji mai zuwa nan zuba wadda sarauniyar take fitarwa yake wallahi in dai za a ji mace da ko dakawa ba za ta yi yake yanzu a turai wannan irin wannan ya nuna mun sai kan tsanwa haka yace idan mace tana da za ta yi jirgin da yake koma yace a turai da su har kafin suke mai za ta yi kan tsantsani kuɗi mai tsada mai tsada da zai yi yake jawa kaga ba zuman nan wato da yawa iyayen mu da yawa suna cikin gata amma kaga turancin da yake suna da kai kaga irin abubuwan da suke ganowa akan akan kudin zuwa da zo da haka ko shakka babu shi da za ka moga ba ta tana cewa duk abin da yanzu ana yayin da to ka cika yanzu mangwaro yanzu to karka da ayan ka ba kawo mu da idan goma ta zo ka ci duk abin da yanzu to yayin da ne to akwai jin alima hu wal alima hu wal ilmu wanda ya kai da rai to sai Allah ko bakin sarki ne ne da haka da ana ku إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ وَمِنْهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى Allah ya ce min ha khalaqnaku daga kasar muka halice wa biha nu'idukum sannan cikin da za mu mai wa min ha nu'idukum daga cikin da za mu fitar da ku taratan kubra kawo na gaba ko da mutum ya rini domin abin da magabata suka ce mafiya yawanci da an kai mutum kabari baya bin wata uku bai fara dadewa ba sai wanda Allah ya baka da kasar mafi ya yi wani jiki na fara motsa shi za wani abin da wani jiki cewa kashi ta kashi ta ta kayi ne ba a mace kawai ne ya karba ka rike tuka ta shafa wanda ya fi kyau ka zaɓa in ba farari da nafila ba wanda ya bai a haka yake ya kamata ya ba Allah ya kamata ya yi domin haka na kana kun daga cikin kasa muka alife wa fi hadu ayyukum kuma cikin ta za mu mai da ku wa min hadu kuridukum daratan ukhra daga cikin kasa za mu fitar da ku karo na gaba idan Allah ya fara zuwa da isra yau mai da hukum fatastajibuna bi amrihi wa tazunnuna illa bikum illa qalila ko kuma cikin arab da muka wuce kana fiha tahayuna wa fiha tamuduna wa minha tukhrajun cikin da tahayuna wato za ku rayu ce rayuwa wa fiha tamuduna kuma cikin da ne a cikin azab za ku mutu wa minha tukhrajun da kai za ku fito ina da abin da sai yi da jiwai suka buga da hajjar shi za a kawo hajjaji babban tsarin yin kuna abuwa ai wani wani duk da kai ya za a kawo shi ne lokacin da yake da jiwo bayan ya yi wa wasu malaman tambayi lokacin da ake yanzu ya kamata ya bar jiwon mulki yana da kan yawa bin malik ibn marwa ai bar jiwon mulki a wannan lokacin da abun da ya je ne za a yi zai mulki sai za a aka samu wannan manyan malaman da wasu yadda da mulkin sa ba cikin hadda anas bin malik sahabu annabi duk wannan mutanen hajjaji ba ba sahabi bai sahabi ne amma yana kallo da aron dan bari yake kowai abin da zai duk wanda aka kamo tunda ɗauki biyu mulkin bai yiwu ba a samu canfi na ƙarfi a sa a wuta sai ya yi da a ƙarawar a gadon baya ko a zuwa wuta da dai muke zare ba ka zama sosai wallahi sai da an ba tambar wani ne ka ko ina za ka nufi ba shi ya sa a ƙarshen musu a lawo to da ilimin jubai yana cikin wanda ba sa goyon bayansa ba sa goyon bayan turan da ya za a kawo bi za a yanka shi aka kwantar da shi yana zuwa a kan karanta shi ya yanka shi babban malamin tauhidi eh saboda haka an zo za a yanka shi sai ibn jubai ya addu'a a jaji yana kallon sa sai ya kuɗa gari shi so yake kallata kawai ya sallama cewa shi ne gwamna kawai kuma ya isa duk abin da yake daidai ne ya sallama wai duk abin da yake su kuma duk sai kanga jama'a da yake da ta adanci wanda ya sani shi ba sai ya yi da yake shi wanda ya gaba to sai za a yi sai da aka yi wannan ana kada da yake ku tambaye shi da yake idan sallata ya yi a ne yake saboda haka sai yake cewa to mun gama sa kalla kamar rabu za a yanka shi sai wato cewa ne wa min haythu kharaja fa walli wajhaka kana al-masjid al-haram sai ce wajhuhu ila al-masjid yake ku kalli ya baka wato yanka tunda ya yi iya karanta ayat da da zai yi bari da ita a gaban to a biya yamma nan ma an danne shi ya motsa baki sai ya daga shi a jini yake sai aka ce mai kace yake cewa ne wani layi masiruku wal mabdi da gama da yamma din da Allah a daji ya ji yake to abin da za a yi za a kan zaka biyan da shi dunya nan ba aka leka aka ga yayi motsi da bakin sa sai ki kuma ga shi ya aka yi shi jiwa ne min haka la kana ku mu fiha nu'idu wa minha nukhrijukum taratan ukhra daga cikin kasa aka halice mu kuma cikin da za a bai da mu sannan kuma daga cikin da za a tafi mu gaba na gaba hajjaji yake koyar ka ja da kawai to shi ne kuma magana aka ce da yake cewa ne kada yake cewa ne Allah ya da kai na kare ne kowa to sai ibn Jubair yana cikin mujabu da'awa wannan suke addu'a domin wajen ya tabarwa ya tabarwa da karanta addu'a ya ku ya zama kurma domin da karo kullum lokacin sallah addu'a lokacin da wuri ta shahara sai ya sai ranar sai dan makara da kara da jara ba kuma da lafiya ko yana ta zuwa da ya makara da yake na Allah ku sauka wannan mu ya daga da ilahi mu ya yau ku dan da Allah Allah ya yi ta mai jin da yin da dai lokacin da kaje haka da kara da yake da jara ya zama kuma shi mai jin da take ka ga addu'a da kai da karan nan ta samu saboda ka dena yiwa kowa addu'a irin addu'a ne ba ta ne ba Zaid bin Zubair a cikin mujamuja irin su Zaid bin Zaid a sahabbai irin sa bin Abi Waqqas wanda muka san da lulu wani manzan da sun ji hadisi karara sa bin Ibn Abi Waqqas saboda haka rai da muke wada wallahi har yanzu a cikin mutane akwai wanda ne ma addu'a wallahi ke dawo Allah shi sa Allah yana da sirri a bayan sa kawai kai girma ba wanda Allah ya girma ba wala kai ka ramna bani adam ko kowa ne girma ba kawai domin Allah ya zane da biya bai to saboda haka Allah ba ka cikin sarki ya gaya mana bi la haka laka na ku biya da aidikum wa min hada faridikum jaratan ukhra to shi ne Allah yake sai ya yi wa laqad awayna ayatina kullaha fakazzaba wa aba Allah yake wa laqad awayna ayatina kullah kullaha hakika mun nuna wa ayoyin mu ba ayoyin mu mu'jiza kenan fakazzaba ya kanyata wa aba sannan kuma yi ana nufin fir'auna an kai maka hujjoji manya amma yana ji saboda sauran kai domin Allah ya fara zuwa tun nauyi wa ja'alu biha wa sayyidanha anfusuhum zulman wa uluwa suna mutar da ayoyin ubangiji da mu'jizat da annabawa amma zukatan su sun gaskiya ne sun dun gaskiya ne saboda zulman zalunci kawai wa uluwa da girman kai domin dama girman kai shine wadarin da ake wa gamdun da haka hadisin bukari ya nuna يلا يجي قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر نجعل بيننا وبينك موعدا فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخرجه نحن ولا أنت مكانا سواه Allah ya ce tsara abinci na da zukuri jana to Fir'auna ya samu dama yana ta maganganu yace annabi Musa ka zo wajen mu ne da zukuri jana min Afirka dan ka kore mu daga kasar mu ka fitar da mu da jihirin ka ta hanyar jabal da kake yi da turfaido da tsafi ya Musa ya kai Musa ka zo da samun garin ka kore mu ka raba mu da mulkin mu wala na ci yan naka bi shi'rin yadi to tunda jin yi da rabu kanuri za mu zo ma da jin yi da rabu irin wanda kanuri abinda za a yi fata an bayyana nawa bayyana ka mawaida ka sanya wato wata rana tsakanin mu da kai kai mana alƙawarin wata rana wacce la nukhliquhu wacce ba za mu saba ta ba na mu wala anta kai ma ko ba za ta saba ka zaɓi ranar da ka dace wai hawan ci gaba jiki ka zaɓi ranar da kai ba ka zo wala an da makanan ka zaɓi guri kuma suwar wanda yake da yadda aka ba da yadda ke suwan shi ne da yadda wanda za a zo a yi kallo ɗan ka zaɓi gurin da yake kwari a wani gudu da kwari wani yana kwari da ya zo da gano mai ake ba lafiyayyen guri muke zo wanda kowa zai gano kamar stadium ka san ana bala stadium waye da ke kai magana gane to irin wannan gurin shi ne makanan zuwa ka nemo mana lafiyayyen guri wanda kowa zai gani za a wato za a kura maka yi tsakanin mu da kai me yake ji annabi Musa na قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى nan da ranku annabi Musa ya samu abin da yake yi to shi ke da mawaidukum ranar da muke alƙawari wanda za ku zo shi ne yau mu zina ranar da kuke tara abu malaman tafsiri sun yau da ganu da yawa akai amma sun ce ranar idi ranar idi a ga ranar idi ba a buƙatar gayya a ce za a gayyo gayyo kowa ko kuma ranar kasuwa wanda ake cin kasuwa kowa yana kasuwa wasu ala yake da ranar wani taro ne da suka dora wa kansu kaga ba abu da da yake cikin din leda kowa ba sai an ba shi wani kowa yana da to shi ne yawan mutira kowa yana taba ado da wannan gurin wa an yuhtara nasu sannan kuma wanda ba ma ɗan garin ba je kai ya zo ɗan gefen gari a tattara su duhan kuma lokacin wala'a shi ne duhan ido na ganin ido kan ma a ce da gare ne wani ce baya ganin wani abu duhan wasu ba da ba da wasu yi magana ne wasu ce lokacin wala ha wasu wata ce a yinin gaba ɗaya ne wasu ba da wasu ce a babu wani yin jari idan Allah ya hada addu'a da Allah ana nufin wato dare da yi amma aka kawo du'a da ana nufin iya lokacin wala lokacin wala kuma daga fitowar rana ne zuwa sha biyu misali ko lokacin da dabbar da rana za ta ban tsakiya ga wani ne lokacin wala kamar yadda ake da karfe bakwai duk inda karfe bakwai take har sha biyu da rabi na kullum lokacin wala hali to a wannan lokacin a cikin ba ku ba wanda zai ce baya gani kowa zai ce ba zai ce baya gani wani kuma akwai ga hasken rana inda dare ne ko zai yi ruwa wani ce baya gani saboda ruwa to sai ce da da lokacin halki ne su kowa ne shi ne wa ayyuka kana nasu duha sai Allah ya yi فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من Allah ya ce fatawalla fir'aun sai fir'aun ya bada baya ya juya wanda ba a kai da wuri ne tattara duk dabarun da zai iya tarawa shi ne kai da sun ba ta sannan zai yi kana lahum musa sai annabi musa alaihi salatu wasalam ya ce yace da su wai na ku kai san ku la taftaru ala allahi kadiban kada ku yi wa Allah kariya kada ku yi to in kira kariya ku dangana wa Allah fa yusita ku bi aga domin zai halaka da ku shi ne ma'ana ta farko ko zai yi da ku ya azabin da azabar wa kad khaba man iftara duk duk wanda yake kirkira kayya ya dangara wa Allah ya dace yayi Allah sai Allah yake فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى Allah yake fa tanaza'u amrahum bainahum sai suka rika sabani a junan su wayannan suna cewa ai kaza ya kamata ai wayannan suna cewa a kaza wa taurin najwa sai aka ce abin da yabi a koma a ji a yi gani a miji kawai sai suka koma suka yi miji shi ne wa sauran najuwa idan ba a zo a nan musa da harun da rika jin biyu suke tattauna da suka yi suka yi miji to ne ba mu قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى نعم.
فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى Allah madaukakin sarki yake kalu sai suka ce ina zani da sa'irani ai wayannan biyun da kuke gani ba komai bane ba su ba komai bane ba ce matsafa guda biyu yurida ne an yi kai da ku ne na su suna so su kore ku ne daga kasar da jini ne ba ta hanyar zaman su da sabon wa ya ta ba bi dari ka kuma mukula kuma suna so su tafi bi dari ka kuma mukula wato tafiyan muku da lafiyayyar hanyar ku da kuke a kai shine dalilin da kuma mutuna lafiyar da hanya wanda kuke a kai fa ajmi'u kaidahu to shine Ibrahim yake da su guje ku tattaro da babu ku gaba daya domin ba da mutunci ne malam kokari da sauran imamu bagawi da sauran sun yi kirkiro da jauri sun kawo labaran cewa wannan rundunar da aka tattaro kusan mutum dubu goma sha biyu akwai wanda suka ce dubu ɗari uku ne an yi wa ganganu da yawa amma dai yanzu na kawai Allah ya gaya mana amma wasu ce da kai mutum dubu ɗari wanda aka da kai to ba a cikin hukai da kun sun ba a cikin sarfar da na ku zo sau sau bayan kun da taru ku zo ku yi sau gaba ɗaya don ku sau da kai Allah ya ce wa kada ku na al-yawma hakika manista ala duk wanda ya ɗaukaka duk wanda ya rinjaye a yau din nan lallai ku sani cewa ya ya ɗaukaka domin abin da ya gaya musu cewa a inna la suka ce a inna lana ajran a inna lana la ajran in kunna la hanu zalibi haka malam ko da yace lokacin da suke yin wasan ruwa ke tattauna kai bayan sun yi ke fito ranka yake in muka yi nasara akan wannan mutumin me za a ba mu za a ba mu lada idan muka yi galaba kana na abu inna ku la min al mukarrabi yace kwarai kuwa ai ba ma wannan ba hannu ba mai za a ba mu akwai komishina akwai kuma kaza akwai biya biya mu kuka wanda za a ba mu saboda haka ya Allah madaukakin sarki ya gaya mana cewa wa kada kula al yawma man ta'ala yace to duk wanda ya daukaka a yau ya rinjaye to ya daukaka ya ya rabu sai Allah ya yi
قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى Allah ya ce kanu ya Musa sai suka ce ya Musa in ma an turkiya wa in ma an nakuna awwal balaka ko dai ka fara wurin da ka gaba da sabon da ka rubi su sun yi kamar abani sai suke ga annabi Musa ko dai shi ya fara wurin da ka gaba ya fara yi wa in ma an nakuna awwal man alka ko kuma mu mu fara wato dai fara ba abinda ko mu dauki mu ne farko wanda za mu fara wurin da mu ala ya annabi Musa yake bal alwa ko ku fara ku da kuke da yawa ku za ku fara Allah ko cikin sarki yake fa idza ibaduhu suna wurdawa kuwa fa idza ibaduhu sai ga iyoyin da suka zo da su wa iyoyin da sandirin jami'i na al'asa yukhayyalu ilayhi yana yi zama kamar yana wa annabi Musa kai ko kamar bayi min ji ali saboda wannan sabon nasu annaha taka sai ga ji a ganin idan annabi Musa kamar wannan sandirin suna motsawa kamar zaiba domin wani abu sai a bayi da jiri na dabo kamar zaiba har aka hurga abu da zaiba gani za ka yi kamar tana motsa saboda haka sai ya rike ganin kamar mutum ta ne to shi ne Allah mara wajen sarki yake ba wajen sarki ba ne Allah mara wajen sarki yake فأوجدت في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى ba wajen sarki na fi ne ba sai tsoro ya faɗo cikin zuciyar annabi Musa alaihi salatu wassalam shi ne ba wajen sarki na fi ne ba da Musa sai tsoro matukar tsoro ya fada cikin zuciyar annabi Musa kullu la takab sai Allah madaukaki sarki yake kada ka ji tsoro innaka antal ala domin kai ne madaukaki kai za ka yi nazara sai Allah yake وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى Allah madaukaki sarki yake wa aiki ma fi yamini jefar da abin da yake annaka talqafa kana kana jefar da shi zai haɗi abin da suke duk wannan yawan igiyoyi da suka wuce da kuma sandunan su gaba ɗaya wannan sandan ta gaba da haɗi ya Allah madaukakin sarki yake kana jefa wannan talqafa kana za ta haɗi ne gaba ɗaya abin da suke yi inna ma kana abin kai da duk wannan abubuwan da suke yi dabara ce ta bokaye kawai dabara bokaye wala yuzhiru zahiru haythu ata duk inda bokaye zo duk inda da inda yake zo bai taba da kara sai Allah yake فألقي السحرة مجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى Allah madaukakin sarki yake bawriyar da arabu sujjada nan da nan kuwa da annabi Musa ya tafi wato na ta sandar ya rika haɗi wa na abubuwan gaba ɗaya dan malaman tafsiri wasu suna cewa lokacin da wato wannan mutijiyar ta rika haɗi yanzu bayan ta gaba haɗi yanzu sai kuma ta miƙe da yi ta tsaya ta yadda za ka ga alamar cikin ta ba komai to na abin da ya burge wasu da yau nan da nan ku suna ganin haka domin yanzu mutum ko kuma ya iya sai ka ga alama amma duk yawan wannan namun daji gaba ɗaya ta haɗe sai ta miƙe tsaf suka gaba komai a cikin da sai suka faɗi sujjada suna yi wa Allah madaukakin sarki sujjada shi ne malam kotu ya kawo ɗaya daga cikin maganganun malaman cewa lokacin da suke sujjada sun wato koma zuwa ga Allah cewa a wannan lokacin kafin su ɗago sai da Allah ya nuna musu kowa sai ya nuna wa aljanna kafin su ɗago saboda haka nan da nan kuwa an ka nan jira wani dai me ba mu fara ga magana sai mu fada bai da wannan قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أيها أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أشركتنا عليه من السر والله خير وأبقى Allah wa rabbi sarki yace nan da nan jira wani yin labara yace amantu lahu qabla an adana lakum yanzu ku yi imani da shi tun kafin mu nemi ku izini abun ma ne muku izini za ku yi imani da shi innahu la kabirukum alladhi allama kuma sai sai kuma ya ji yace a je da ba shi ya koya muku kafa shi ne babban ku wanda ya koya muku lissafin da kuka yi yanzu ولو قطع عنا أيديهم نارا جدنا يجي على يوم وأرجلكم لقبابوكم من خلاف أما تحيي الزعباء إذا ما يجي عن الله وزين يجي قبر أبو من يجي قبر أبو زين يجي عن الله إلى من خلاف ولا يسلمنكم كما نارا إلى أسيركم في جذوع النخل أبيكم وتجدر الدليل بالدين ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى لتنوك za ku san cewa wato ayyuna tsakanina da Allah nasa ko tsakanina da Allah wato Allah Allah nasa ne a kado azaba wa wane ne yake azaba wa abuka kuma wane ne zai wani zai zanto yana da abada ai duk wanda yake ba jarawa da ya bincike ga Allah Allah kuwa قالوا لن نؤثرك لن نروك ذلك لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والله أي لن نختاروك ولا مجوزا فكرة ولا مزاقيك وعلى ما جاءنا من البينات dangane da abin da ya zo mana na hujjoji ga hujja karara muna gani ne bibi daga ba za mu bibi daga ba wannan bi bakarara ba za mu bibi daga akan wanda ya halice mu ba ku bi ma an da ka duk abin da za ka yi inna ma taka fi hadhihi alhayat ad-dunya abinda zaka yi a iya duniya zaka yi ka duba shi ba ne da abinda zaka yi wani iya duniya da ne kai ka kaje mu lahira da kuma ne sai ka kara barba ka da inna amanna bi rabbina ka sai jiwa mun yi imani da ubangiji mu ku yabbira lana ayana dai da ku da mu da fargan da ka sa mu kai dole ku kuka mu na baya ya zabalta mana wa ma akrantana alayhi min nasiya nasiya ta mana da kai kaza mu kai rika yin da mu domin wasu ma da suka yi da kai primary da secondary da da kaje da su ya bude da makarantar sai biya su tura ta ga kai kuma saboda haka biya za ka goya mu shi wa ma akran ko ba ka so sai kai kamar da ake kawo mutane da dole ko ba ka so sai ka da dole saboda haka ko ba ka so sai ka koyi to lafiya shi yau ba ta rata na alimi ne da sayar sai suka ba shi amsa ayar da tara bin da duk da ce wallahu khairu wa abqa Allah shine mafi alheri wa abqa kuma wanda shi kaga dai da abin da ya fada a gaba ko wal zalamun na ayyuna ajadu azaban wa abqa duk da ce wallahu khairu wa abqa kai kai ya kai Allah shine mafi alheri wa abqa kuma shi ne wanda ai ba wanda shi wani wannan shine karshen da shi amma ayin nan kafai da muka fada a suratul al-arab قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجد في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى ولما في يمينك تلتف ما صنعوا إنما صنعوا كالساحر ولا يجزئ الساحر حيث أتى iya wannan gurin yana cikin ayoyi guda da biyu mun jawo fada har muka rubuta takardar a gurguje za mu kara tunatarwa domin abubuwa inda wato suke mai da kan cewa duk wani nau'in sihiri ko wanda shi kamar yadda malam wahid abdulsalam ya kawo a cikin asarin zakka ko wanda shi idan Allah madaukakin sarki ya sa ka karanta wato ayatul kursi wa tawahu ma tasbi shayatin dan wadu wadanda suke ba ma sarki sako a bada karin sannan kuma kul ya ayyuhal kafirun kul wallahu falaki da nasu ko iya wayannan tarihi su ne su idan ka samu ganyen magariya guda ko kai sadaka ka zuwa a ruwa ka tuba ka sha kai wanga da yadda Allah Allah ya ce wa ka dake domin akwai zirin kala kala da yake zuwa to idan kuma Allah ya sa kana da yiwu sai ka tsara kamar yadda akwai wani littafi wato da malamai kusan guda takwas suka haɗu wato a suka yi maganganu a kan zikiri aka buga shi a gudan da biyu guda ɗaya shi ne akwai sa'ali jen su muhammad nasiru dinin albani to a sai dinin jibil ba wajen malamai takwas gaba ɗaya aka tattara maganganu ba kan abin da ya shafi shi to da yake suke cewa za ka iya haɗa da wajen ayoyin jibil ke magana kan shi na farko a koma cikin suratul a'raf فأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يعرفون وقال حق وبدل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا الساجدين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون جوانا sannan kuma da yi zai ka doka da fir'aun ku ne bi kulli sani da alim kin na biyu shi ma dai zai da magana sai da kai sannan nau ku zai ka doka qalu ya muta in ba ni wa in ba an da kula wa da malaka hada da wannan ayoyin da tofa a ruwa kowane irin sirri ne kamar yadda ya kawo sirri wajen guda tara wanda mun faɗi su a wannan lokacin kaga akwai zero wato zero safari shi ne sirrin da ake a raba mace da namiji ɗan ɗa da uba ana yin wannan to kowane iri ne idan baka san inda ake shirya ba kamar yadda ya kawo a littafin da aka yi gamamman magani shi ne waɗannan ayoyin ka tofa ko kuma sirrin marar ayyuka mutum sai ne amma zai yi bai da lafiya kawai ya daraja lafiyar wata gaba ai ta ba gani to shi ma yana karanta wannan ayoyi da yanda Allah madaukakin sarki zai wani sannan na uku akwai zai zuro wani shi ne za a ma a tura ma aljami wani aljami ya ke tura ba saboda haka shi ma wannan ana biya sannan kuma akwai wato zai da kai irin wannan da muka biya na rubayi za ka mutum zai yi wani ma zuwa za a damfari ne a kwace man biliyoyin ne rorinsa sai da aka yi masu yi kafin abu sannan akwai jirin komo shi kuma wannan kawai wato jiri za a mutum ya zai koma ya rika aikalai ne ya jiru shi kaɗai za ka baya magana shi na ga rashin lafiya kawai da jiru za ka baya magana to akwai wannan sannan akwai jirin tafri shi kuma a firun da zai abuwa mun bari ta bari firun da zai shi ne wanda ya yawanci an biyu wa mata wanda suke da wanda kiwa za ga kuma an yi amarya wata to sai ga ba ita a wata ba mai imani ba ce ce ce ta to saboda haka shi kuma wannan za ga kawai duk ran da mutum ke yi a ɗakin da to ta rika zuwa da shi ke yana barin ɗakin ko za ta dina ba ba da yin da za ta akwai firun da zai sannan wato bayan wannan kuma wato akwai singar jirgin shi ma kuma da yi sannan akwai jirgin mara to duk kowane ma nau'in sai yi da kawo kowane yi ne idan Allah ya wajen sarki ya sa ka dauki wanda ayoyin kana biya su in ma ba kai za ka biya wato ka samu wanda ke kyauta ta wa wasu domin addu'o'i irin wannan yana da alaka da zuciyar mutum idan mutum mugu ne bai da ikhlasi ma ya yi ba za ta yi ma ba amma idan yana da ikhlasi Allah ya yarda lokacin da ya ba addu'a su za ka wani yana da ikhlasi ko yana da bai da mugun nufi to za ka domin wannan mugun nufin da yake fitowa daga zuciyar da yake lafi ya kawo kuma daga wannan zamu fahimci cewa shi ne gaskiya ne a cikin hakkul wala mutta asiru lakin bima qaddara wa qadir shi ne gaskiya yana da tasiri daidai da kaddara wa ubangiji kawai abin da aka yi da shi kenan domin sun ya sami annabi alaihi salatu wasalam domin a babu da kamar yadda hadisi ya zuwa bukari da hadisi bin hasan ya yi masa wato sihiri wanda amma sihiri iya mu'amalar da iyali ta shafa wata shafa wahayi ba domin na lafiya take wani lokacin zai wani abu da shi a ce layi kaza ya ce ni din wanda ya shafi iyali shi da shi da su amma bai shafi wahayi ba saboda haka malam mai fatawar bari ya nake wa sosai akan wani dakkan wani wasu suna gorewa cewa za ka da lokacin da abin ya faru a mafarki a gaba ne za ka ga ya zo kamar da falaki da rabi aka warware wannan makircin da wanda mutum ne masa kuma an yi ne dariyar dajin sa a cikin rufin aka ce a samu wani abu na jikin mutum dajin sa da ko farkin zumba ko gashi ya ka ɗauka haka za a jikin wato hudu da aka ja da riba wa gari ba maraikin ko zo da ya nan yana ba cewa ba za ya sami ba to da haka wani ne ne ma ku yi da yan da guda goma da daya duka an ce ka mu da bi suna kulli suna kulla ina da ya zo kan Allah ya zo kan da suratul falaq aya biyar na da aya shida ko da aya ne kan da in Allah ya ukuda annabi ya yi kulli ne saboda haka kai ma idan kake ban da alƙawarin ka bai da alƙawarin masa da ka kwanciya bacci da zai rawo duniya ka ne kyau to ko da wani abu ne ka ne ka wallahi shi ne zama kaddara shi ne zama kaddara da kunne na wallahi na taɓa jin wani ya taɓa zuwa wani wani wani wani na kai wani ba kunta haka ina zance kamar ina wani ji ba ku sai ke cewa da shi ya maganar nan ne wani hanyar zuwa kan cewa sai da yi kira da sauran zai ya ce wallahi akwanin dare muka yi wallahi da kuma yana ne akwanin dare suka yi ba abu mai hukun kasa cin ba na zo na abin lokacin ban ba mai shi don a lokacin na sakon da ya sasuwa ban ba mai shi inda amma yana ba su mugunta ake zuwa ya wani to saboda haka idan mutum ya rike wannan ko da wani abu zai same ka to sai da abin da Allah ya kaddara amma za ka daɗe kana rusa ciki amma da jarabi yaron su kana da kyakkyawan zuciya idan mutum mugu ne duk falaki da rasu ba za a iya cin ba Allah amma idan ba kai da mugunta to za ka wato kai kai ko ba ka bayyana ya za a yi kai shi kai kana wani ruwa shi kai kana wani ruwa saboda haka wannan shi ne abin da ya kamata a kiyaye wayannan ayoyi ta ba rubutawa an muka raba takardun a nan saboda haka idan aka bibiya ko da ba a kawo wayannan ba ma zan samu ne duka shi ne za ka aure da alƙalami ne zan samu ne in gano gurin da aka yi magana da yin kana jin ma'anar kamar yadda misali wala yin zai wata ayi aiki a ta wala yin zai wata ayi aiki a ta isa ko aljani ne kana rubuya in na zai yi za ka kana mai mai da wannan gurin zai je na ilimi hankalin da ya tashi domin kana warware wanda ke saboda haka wannan shi ne abin da ya kamata mu kiyaye akwai tambayoyi amma mun sun yi awa ɗayan mu gaskiya a gurguje abin da dai muka muka yi wannan zafi da za mu ƙara ne ba cewa muna da hankalin ɗan uwa musulmi cewa ƙasar mu tana buƙatar addu'a kamar yadda muka sani mu ba mu da ƙasar da zama Najeriya Allah babu to saboda haka wajibi ne mu yi wa ƙasar mu addu'a waɗanda suke nema su wanda za mu su kawo mana matsaloli a cikin ƙasar nan Allah ya san Allah kada ka ba su kwanciyar hankali kuma mu sani cewa kamar yadda aka shafa cewa zaɓe da za a fita a yi duk wani wanda kake yi ya kwanta ba shi ne wanda in ka tsaya a gaban ubangiji madaukakin sarki za ka iya ba dalili ko a jam'iyya mai gudu yake ka sa ba ba ruwanka da wata jam'iyya ko a mai gudu ka sa ba kuma mu domin mu abin da muka fi damuwa da shi ba canjin mutum ba shi ne canjin tsari tsarin da ake a kai muna ganin akwai yara a iya fahimtar ba a matsayin waɗanda wato ake wato tafiya da su saboda haka magana tsari ake ba magana canjin mutane ba sannan kuma ba magana jam'iyya muke ba ba ruwan da jam'iyya duk wanda kaga ya yi ma ya kwanta ba tsakaninka da Allah ba don aljihunka ba ba don kuɗi ba ka sa ba domin Allah ya tambaye ka wallahi da Allah ya tambaye ka wanda ka ribawa wato dama jagoranta al'umma idan ka ba shi dama ne saboda wani abu da kake so kai kadai don matsala a kanka wallahi da Allah ya tambaye ka saboda haka wannan shi abu da ya zama wajibi a kanmu duk da ina cewa na ga ya wani wani haka ne ce wallahi ko da an yi zaben nan ya wuce shugabanni da suka cutar da matasa da lalata musu da biyu Allah ba za mu taɓa yaje musu ba domin yadda al'amuran matasa ya lalace a yanzu kowaye bai zama gwamna musamman a Kano kafin ya gyara wannan matsalar wallahi sai ya ɗau lokaci saboda irin illolin da aka jefa matasan da yan shekara sha biyar sha tara ashirin ashirin da biyar abu ne na wanda ne mutanen nan gaba ɗaya su ba wata jami'a da muka ware kowanne mafi yawancin su sun fito za ga kowanne hanyar kawai za ga fito kamfen an tsaya an ana an sa ta koyi ana taje mutane kamar kamar wanda suka halice ku an sa ta koyi saboda wani wani yayi taro a sa ta koyi a rika taje mutane wanda babu aiman rauni idan kace babu a maka rauni akwai wani bawan Allah wani abokin yayin cewa ya zo shi zai ma ba ya tsaya ba ya suka fasa ban jilar mota sannan suka karbe masa kuɗi da waya wannan masifa daga ce kama shi za wato wato manufofin da wannan gwamnati take yanzu yake bayyana su yake da kuɗi a kai muna roƙon Allah Allah ya taimake shi domin abubuwan da ya faɗa wa ba ki illa illa bi jima abinda wa ba kunna lil ghayri hadin muna kyautata masa ko kuma muna yi addu'a lokacin da muke ganawa da ubangiji mu ne cewa Allah madaukakin sarki ya taimake shi ya haka za maka duk waɗanda za su iya ba shi matsala Allah ya ba da domin abin da ya bana ya zo ne gyara ya zo ne gyara to dole haka ko shakka babu wajibi ne ne wa irin waɗannan ba su waɗannan manufofin addu'a waɗanda suke da burin su zo su lalata tarbiyyar ƴaƴanmu da ƴan uwanmu Allah madaukakin sarki kada ka ba su ko a wata tarbiyyar waɗanda suke da wannan tsarin suka zo a kan wannan tsarin Allah ta san su in ma sun koyi wannan mana wani abu Allah kai ba za su koyi maka ba Allah kai ne ka ba su dama Allah wannan masifa ne je ka ba ko ina za ka kana tafiya sai kana ɗanka da kaga duk lokacin da mutum ya zo ko wani abu mutum ya hango daga nesa Allah zai gari gaban ka ya ba shi kana hango jama'a sai sun hawa mutum goma sha biyar ko jiran da gida wasu ne kawai matasa da danduna a hannu ba da hannu ya ba na an goyi wallahi da gaba na kai to dauka ne kawai an bunga jiya ne ko da haka aka koma to da haka ya kamata al'umma mu lura kuma mu gani cewa wallahi duk wanda kake ka dangwalawa da wannan dan yakan naka da Allah ya yi maka ka dangwalawa ka san maka ne ne a iya da ko har ba ce ba haka yi wato da yadda Imam Malik ne zai dawo ga gare ni ba cewa aka yi kirkira ba ka ku gare ni za ka idan ka zo duk masu matsala ne ya ma wani da bai wani abu to ya sun za ka dauka a gurin Allah ba kai laifi ba domin su ne suka ku su ne dolar ka me hamsin za ka dauka amma idan ka dauka ne saba'in kana ji kana ganin saboda matsala ka ko saboda da iya gidan kuɗi wallahi sai Allah ya kama wallahi sai Allah ya tambaye ka akan wannan amma idan ka zaɓi mai abu saboda iya da danka ya buwa da nagarta ka dangula wani Allah ba zai kama ka ba abin da Allah zai ma domin ka yi iyaye ka domin malamai suna ganin cewa sai zuwa ma ka yi zaben kamar ka taimaka a wani biyu dole wani kake maka daga bangarorin guda biyu ko dai wato bana dai ko bakaki saboda haka wajibi ne mu lura da irin wannan abubuwa da ba kamar yadda ake ta faɗa abubuwa sun zo sun dagule abin da yake kan malami ne nan sani a zuciya da akwai wanda nake so sawa amma bai kamata in gaya muku ga wanda zan sawa ba domin wanda suke saurara karatu kan kowace jam'iyya ne ni kuma ba dan jam'iyya bane wallahi ba ruwa da wata jam'iyya ko a mai alaji ba mu zo sai mun zo sawa Allah to saboda haka ne wajibi ne malamai ke nan gaba domin masallaci makaranta ce ta duniya da lahira duniya da lahira abin da zai halitta wa duniya mu yi kai mu ware cewa mu goma ware ai jami'ar da kake ci wannan zuma da mutanen duniya ko wata jami'a da mutanen duniya to mutumin kirkin nan ya fito a zakuloyi duk da yake a zakuloyi wai wani yana gaya mun cewa wai an waye siyasa a kan ne wallahi ba a waye ba nake siyasar zakin mutane da daba aka yi a sama ko ba haka bane kowa zai rubuta ba zakin mutane da daba shi ne wayewa ina wayewa take a nan mutane kawai kullum bayan muke shi kullum kullum baya yanzu nan abokin mu limamu kullum ne muna hira da shi mutanen da aka fita a harkar siyasar na kullum suna da yawa Allah wani lokaci ga wata cikin a zaune wani lokaci da muka taɓa zuwa na je mun koma lokacin da za mu fitar da wani mutum hudu a birni bayan mun je lalla da azumi irin mu kai sosai wata ran na je na muna zaune aka ɗauko wani ana zukulo mana zuwa ana kawo muna zaune ana kawo zuwa ne mu da zai banta da mun kalle shi kana kallon shi da wani ba za ka zo ka tsara hayin da ba a lokacin wani an kawo wani abu sai ya kuɗi kaza muke zuwa kaza ya ga ka fito wani ya kawo ya ga ciwo waya dauka ko ne ba mu ba za mu yi bene ne za ka waya mu kula da jimu mai gari ne ka ba wallahi ba mu kula da shi ba ya zauna ya yi ya zama nabi amma wanda da wani ne kamar wani ba kula da shi ne aka ce abin da yake na gari ne yake jira ba shi ne mai yawa aka zo ne ne ba shi ne koyi wurga shi ya kai tsara alƙali yake ma wata ne mutane na go na rusayi sai ka wuce da shi dan da ya fito ba shi wannan karan fari shi kadai ne da tabbata an muka ce sai za mu wani jari nawa ne kudin da jinan gaba ɗaya yake dubu goma sai muka ce za mu baka dubu biyar saboda murna ku da daga cikin kafin mu je mu dawo ya gaji da ko da shi gurin da ya zauna shi ya gane hankalin sa to saboda haka irin wayannan to wallahi a ranar muna zaune wani babban jami'in gwamnati ya shigo ya zo ya kawo ne ya kai na mutum arba'in duk za a wanda aka yi kawo wa su na azabin da ne duk ba mutane wannan wannan shi ne wayewa kawai ka buɗe rediyo ka wani yana zagin wani wani yana kuma zagin wani in ka buɗe wani kake haka kenan sannan ka fita hanya a kai kai ma ba shi ne wayewa siyasa an wurin siyasa wato abin da na gaya wani nake cewa ko bayan zaɓe ba za mu guje mu mune yadda Allah ya Allah domin in dai ba ta ji ke a tsaye wajen yi mana gyara na wannan matsalolin da ta haifar wa mutane ba to ko shakka babu ko shakka babu ba za mu guje wa muna sai karar zuwa ga Allah sun cutar da mu ne gaba ko gaba alaikum salam na'am na'am ake kyautatawa da su na'am ba a tara ba ba a tara ba idan mutum ya zo idan mutum ya zo ka dangwala ma ko bai wuce ba ka wuce in dai ka yi dan jiye mai nagarta wallahi wallahi ko duk irin da jiye da yake idan ka dangwala masa ka fita sai a gurin Allah ba ka da so da haka wannan abubuwan su ya kamata mu duba gaskiya muna cikin matsalolin da ya kamata mu kalla duk wanda ya dangwala wani da hannun sa yanzu ya zo ya dangwala da wannan san ya tsallata to sai ya je bai uwansa ka dangwala wanda bai kamata ba ka je bai uwanka da yayanka a cikin masifa ta shekara hudu shi abin da kai za a baka naira dubu uku ka cinye ta a rana daya wannan ba ma baka dubu wanda ba a bada dubu uku in ka ka samu dubu uku to kai ne mai raba tsara ko ba ka bane amma mafi yawanci da jijiyar ce dari biyar ce in kuma kana shan kwaya a baka dari biyu ta kwaya dari bakwai kenan sai rana ta yi rana ta gama dukan ka a baka naira dari da biyu ne ka so ka rubu wannan musiba da yanke ka ba saboda haka ko sai ka babu wajibi ne mu lura idan mu ƙara lura akan wannan matsayi cewa zaben nan da ya yi na ɗan lokaci ne za a yi addu'a ya ga ya kamata ya zama wajibi a cikin mu dai dan da a ce malamai ba wato tsayawa za ta kai daga su zama masu mentoring kawai su kamata yi cikin wannan lokacin yanzu da yau su malamai ba ruwan su da abin da ya shafi wannan sai mentoring su da kamata ya ce ana ta alƙurun don mu ba ta ruwa a wannan lokacin ake alƙurun duk wanda suke neman kasa da wakala Allah ya dauke shi ya waje ya kawo Allah ya kawo abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu narensa saboda haka hutun da muka zo a kura zamu yi ta na to akwai wani bawan Allah ya yi sai na yana da bango a makaranta sai ya san da matsala a domin ga yana neman addu'a a gurin wasu wato yan uwa musulmi to a kan Allah ya kawo cikin sarki ya bashi mafita to muna ga wani ji wanda cikin sarki Allah ya yi masa yake masa Allah ba wajen zaki ya ta a warware matsala cikin sauki yana da kowa yi da suna ya tafi yawa wani ko muka ba ɗauka ba duk mutum ya ta lafiya Allah ka ba ta lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiya akwai matan da ta Abdulrahman kamar yadda da wa an ji sanarwa a koran juma cewa Allah ba wajen zaki ya gargaje ta da gobara ta koma zuwa ga ubangiji madaukakin sarki to muna da ubangiji madaukakin sarki Allah ya tafi da halin shi kuma da Allah ya baki juriya da hakuri Allah madaukakin sarki ya baki ladan waɗanda yake ba wa wanda idan ya gargaje muna da ubangiji da sunayen sa kyawawa da sofin da madaukaka malam ne ma sarki da ya rasu shi ma muna da ubangiji madaukakin sarki ya baki juriya da hakuri kuma Allah ya yaye musu kurakuran idan ta mu dawo Allah ya sa mu kare kyau da imani muna roƙo na to a ga alaji ma yake ma ya zo ya rasu to shi ma Allah ya ce maka Allah ya ba ku juriya da hakuri dukkan iyayen mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ya musu rahama idan za mu dawo Allah ya sa mu kare kyau da imani kadar mu ya ubangiji ba mu da dabara babu karfi a gare mu kai ne alfahari kai ne alƙawari wa almati Allah ya sauka kin sai duwan abin da yake na umma Allah ka fara ka kasar nan dan sunayen ka shawawa ya ubangiji Allah ka ba mu da lafiya Allah ka ba mu shugabanni na gari duk waɗanda za su tausaya mana Allah ka san su Allah ka ba mu ikon da ku waɗanda ba za su tausaya mana ba ko da su ne a zuciyar ba Allah ka gare mu ya ubangiji dan sunayen ka shawawa da ko mun kasa mana wata Allah madaukakin zargi ka fiye da matakan mu waɗanda ke wato suka karkace wa hanya Allah ka san su Allah ka dawo da su ba hanya masu neman lalata mana tarbiyya gaba ɗaya Allah ka mana magani Allahumma aminna fi awqanina wa aslih aymatana wa la tawlina واجعل ولايتنا في من سابق وتلاق وتبارك ذاك يا رب العالمين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم قنا بيدنا الى طاعتك ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين او اقل من ذلك وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you.